من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد والآخر لما سبق ناصر الحق بالحق وهذه لا تؤثر بالدين وعلى آله حق قدره وابتدائه العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قال يا موسى إن استقيتك على الناس برسالتي وبكلامي وقل ما آتيتك وكن من الشاكرين wannan aya ci gaba ne da bayanin ganawa da ta faru tsakanin annabi Musa da kuma Ubangiji a karatun da ya gabata an gaya mana irin ganawa a takaice har lokacin da annabi Musa ya ji daɗin sautin jin muryar Allah to saboda shauki da kwarai to sai ya ce to tun da har ya ji murya kan to ai yana so ya ga murya mai murya shi ne ya ce kana rabbi alini an zo ilai ya ubangiji ka nuna mini mana samu ganka kolo kolo da ido Allah ya ce a'a ai ba a gani na da kwayan ido kana nan da rani in dai da kwayan ido ne to kwayan ido ba ya da kada a sai an rasa kwayan ido an rasa mai kwayan ido Allah ya gane komai tukunna kafin ka ga Allah domin la ya yi kula illa ba ba wanda ke sanin Allah hakika sai Allah da kansa saboda haka walakin kuntur ila jabal sai aka jawo hankalin su inda zai wato hankali zai kama amma ka ka duba ka gani ka dubi dutsen nan ka dubi dutsen nan ka gani fa'idin sa kaba makanahu to fa so ka dalali in dutsen na har ya ture wato Allah ya dan bayyana kansa kaɗan kamar yadda muka yi bayani hasken da ya bayyana a jikin dutsen kamar misalin kan karamar yatsa din nan yar kulidin nan to a raba biyu kamar haka ne ya ta janye wa dutsen ya bayyana wa dutsen dutsen ai bai iya ɗauka ba aka neme shi aka rasa shi ne Allah ya ce walakin unzur ila jabal fa idan safara makanahu in dutsen zai iya tabbata a inda yake to ka tsaukar da rani to kenan a ce za ka iya gani na kuru-kuru da bayan ido falan ma da jallara kuhu da jabali yayin da Allah ya tajalli ya bayyana wa nuna ja'ala hudarka dutsen ba zai iya nauyin dutsen ba zai iya ganin ɗaukar tajalin Allah ba don haka dutsen sai ya zai nufi aka rasa shi wa karra Musa sadiqa annabi Musa ya ba da nan da nan ya kuma saboda ya ga abin da ya fi karfinsa falamma a baka da ya farfato daga tuman kada su hana sarka ta da tabbata gare ka ya Allah duk su ile ka na kuma zuwa gare ka da nan ruhi abin da ba matsayina ba wa ana awal mumini ni ne farkon muminai to shi ne wannan aya take cewa da ya farfato shi annabi Musa kala ya mu'ada da annabi Musa ya farfado to Allah da kansa shi yayi magana da shi nan take kala ya Musa yace to shi kenan ya kai Musa in jin ka bai duka shi kenan wato da ai wannan munajatin na ganawa ne wanda zai karɓi sako don ya zo ya isar wa mutane to wajen makarɓar sakon ne kafin a karɓi sakon to irin abin da ya gudana tsakaninsa da da Allah subhanahu wa ta'ala shine aka gaya mana to to yanzu an gama an gaya mana abubuwan da suka faru yanzu Musa ya da ya shiga bala'i to yanzu ya dawo bakari yanzu za a yi magana da shi shine Allah ya ce ya Musa idin safaituka ya kai Musa ni na zaɓe ka alam na ji akan dukkan mutanen zamanin ka dare yace bi risalati a wata kira'a bi risalati da sakonni na ko kuma da sakona wa bi kalali da kuma zance na na naɗa ka kai manzo ne daga gare ni kuma ma na baka littafi shine magana ta saboda haka wannan abin da na baka fa kun ma ace tuka ka rike abin da na baka din nan wa kun yi da shakirin ka zamo da cikin masu godewa Allah domin duk wanda aka masa rasu kyauta to ya kamata ya gode to wata kyauta ce wata ta ji annabta babu irin babu kamar kyautar da ta kai annabta balle ka ce ta saboda haka ka zamo da cikin masu gode ne kana ya rasu sai Allah ya ce annabi Musa da sai magana an koma maganar da muka yi aje din nan cewa akwai abubuwan da annabi Musa ya ta roƙa ya Allah na ga al'umma iri kaza mai kaza kaza al'ummar waye ce a wa'adi matsayin da na ga suna so ka sanya su zama al'umma ta ce a a al'ummar annabi Ahmadu ya sake ce na ga wata al'umma sai da ya lissafo ɗaya bayan ɗaya aka gaya masa duk waɗannan abun da ya gani duk abin da ya shafi al'ummar manzon Allah ne. To shi ne, to ƙarshe ne shi ne yace in kuntu la aqulu min ummati Muhammadin to ya Allah inda har ba zan samu in kasance daga cikin al'ummar annabi Muhammadu ba. To fa arini ne ina so ya Allah ka nuna mini a yanzu din nan ga al'ummar Muhammadu hatta aram ka nuna mun su ga su a yanzu kana sai Allah ya gaya wa annabi Musa yake ai lokacin su to kunna bai zo ba labari ake bayarwa lokacin su bai zo ba lam yakutu ba'du ai ba su fito ba daga babu balle su zo akwai balle a gansu ai suna cikin babu tukunna ko fi aslabi abaihim suna tsotson iyayensu iyayen ma ba su zo ba su wa arhami ummahatihim da mahaifan iyayensu mata suna can tukunna cikin babu kada sai annabi Musa ya ce to Allah asini sautahu ina so ka je da ne muryar sai Allah ya ce masa to shi kenan farko ka kira su na yi maka izinin kira su fada ahu nan da nan daga Musa ko sai kira su ya ummata amma fa kullum aja suka amsa gaba daya hatta sami a Musa Musa sai da ji sautin su ga muryar ya ji haza Musa yace to wannan ba annabi Musa kenan ala azamati qadrihi tare da girman matsayinsa inda Allah tabaraka wa ta'ala a wajen Allah ne girma da daukaka tamanna an ya kona wahida min ummati Ahmad ya yi buri ina ma ya zama ɗaya daga cikin al'ummar annabi Ahmad Musa alaihi salatu wa salam shehul Islam shehu Ibrahim shi yake magana yace Musa mai tsira da aminci na ja mu haqqu tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala mai sunan haqqu ya yi munajati da shi ya gana da shi falamma raja'a da ya dawo daga wajen munaja da shi Musa din akaza burqan sai ya dauki wani mutum kai ya rufe ya dinda ka kansa irin wannan sai ya rufe kansa haka saboda kunya ya daina ganin ma halinta don ranar da ya dawo daga ganin ganawa da Allah akaza burqan wata tara wannan ya dauko wani lindiji wani mayafi haka ya rufe kansa da fuskarsa tun daga ran nan mari a wasu hatta mata ba wanda ya sake ganin fuskar annabi Musa har ya bar duniya tun daga ran nan tun da ran da ya dawo daga ganawa da Allah kan da manto zaujatu wata rama matarsa ta taɓa magana da shi yauma ta ce manto kallon ka rabbaka ya mai gida tun ranar da ka je ka gana da ubangijin ka kai magana da shi din nan ma da zartu ila waje ka ba sake ganin fuskar ka ba har yau faka shafa musa an ba'ad wajen annabi musa sai an buɗe ɓangaren fuskarsa tunda sai magana fakarrat magashiyan alaiha ita ma hasken da aka ɗebo din ba za ta iya jurewa ba ita ba nan da nan da aka ɗan buɗe nan ta faɗi da suma lishiddatin nuru saboda tsananin hasken zatin Allah ba ainihin jarar zatin bane ba abinda aka ɗaukar nune daga zatin to da aka ɗan buɗe kaɗan ta kasa jurewa ta faɗi da suma falamma a faɗa yayin da matar ita ma ta farfarko kalar ta ce sadilla ya mai gida ina karoka karo sadilla ali karoka mini Allah an yi alalin min nisa'ika fil janna karoka mini Allah ma ya sanya ni in zamo ɗaya daga cikin matanka a cikin aljanna qala na'am annabi Musa ya ce to na yarda na yarda na'am bi sharti Allah ta tazawwuji ba'di da sharadin karki aure wani miji bayana in aka yi haka to za a yi haka
وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأرض قومك يأخذهم بأحسنها تقوي الدار والفاسقين
to lokacin da aka gama komai da komai za a bai wa annabi Musa sako to a ne za a ba da sakon a takardu ko a sakon baka da baka da ka kawai za a baki a haddace a'a Allah ya ce wajen ba da sakon waka tamna da sai masa rubuta masa wannan sakon bin alwayi a alluna a je allona da adali ka ne dan uwa allona ko allona in ka wurin da jin allona allona a labarin annabawa abin yana da yawa a ce allo ba su mata ba ne shi ya sa gaddawa suke ce allo turmin dakan tilawa shi ya sa duk wanda bai daka tilawa sa allo ba to ba ki ɗan shekaru kaɗan in ka shafa sai ka ji baya kwacewa sai aka nema ka rasa saboda haka allo allo allo babban lamari ne sai aka yi masa rubutu fil alwa alwahun taura a alluna wanda aka rubuta sune alluna a taura sune aka rubuta a taura din a jiki wa kana min sidril janna waɗannan alluna an yi su ne daga bishiya na magaryan aljanna au zabaddat ko kuma wani na wani nau'i na lu'ulu'u da ake kira su zabarja da shi aka yi wannan alobin au zumurrud wato dukkan duwatsu masu tsada ne nau'i ne na na zinariya daban-daban to duk dai sabanin malamai ne dai amma dai fil alwahi shi Allah yake a jikin allura sab'atan au asharatan waɗannan alluran imma ko guda bakwai ko guda goma shi dai Allah ya ce bil alwa wanda ya rage wa malamai min kulli shay'in an rubuta dukkan kowane irin abu ya yuta ilayhi fiti wanda ake da bukata zuwa gare shi na addini da rayuwar duniya a cikin waɗannan allunan duk aka rubuta sakon dulla ciki ne amma an ba shi don ya zama mau'izata gargaɗi da wa'azi watafsilan da kuma bayanin billa billa da kulle shay'in na kowane irin abu da ake bukata a sani kulna muqaddaran fa kulha sai muka ce da annabi Musa to ka riƙe waɗannan alluna bi kuwati ka riƙe da ƙarfi riƙewa da ƙarfi ba wai rungumewa ka ƙara ƙarfinka ba a'a a riƙe shi sosai a yi aiki da shi shine riƙo da ƙarfi bi jiddin wa ijtihadin a yi da ƙoƙari da gaske da kuma ƙoƙari shi da duk wata sannan ba kai kaɗai ba ne aka ɗora wa aiki da abin da ke cikin waɗannan alluna na addaura wa murkauma kuma in ka koma ka umarci mutanenta su yi aiki da wannan saƙo da ke rubuce a cikin addaura ya kudu da asaliha su yi riko da mafi kyan duk abin da ke ciki komai mai kyau ne a ciki Allah ya ce saburi ko da sannan a hankali za mu nuna muku lalar fasiki na gidan fasikai wato gidan su fir'auna da mabiyansa shi ne shekul islam shi ibrahim ya ce shi ita ce misir kasar misiran kanta domin nan ne fir'auna ya zauna ya yi siyasa kunsa lita'tabiru biha don ku lura da gidajen fasikan yadda suke a wata riwaya cewa yake bare حارس بباريسا دار الفاتحين وقالا yau yake ce wata ran yana yana can hali yace a nan ma Allah ya nuna masa manzon Allah ya ga annabi a yana bibare sa a fadi kuma faris din nan gidan fasike ne darin fasike ne kuma kusala masu kasala na lantattu saboda kuma darin fasike na'am
سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين
Allah ya ce wannan saƙo da muka bai wa annabi Musa ya kawo wa duniya, ya kawo wa mutanensa. To, amma ba kowa zai yadda ba, sai wanda Allah ya rubuta masa rabo. Saboda haka Allah ya ce, za a tsiri kuɗan ayaki, da sannu zan juyar da barin karɓan ayoyi na so a zan juyar da su, allazi da ya takabbaru na fir'aun masu girman kai a bayan ƙasa masu kin gaskiya. Da sannu zan juyar da su su kasa karɓan wannan sakon. Da dalilin haƙƙi suna girman kai a bayan ƙasa ko ba da wani haƙƙi ba. kasan nan ba kai kai ta ba ba ma kai kai kanka ba to ina wani haƙƙi da dalili na girman kai amma ya tabbaru da fil ard bi ghayril haqq suna girman kai a bayan kaza ba tare da wani haƙƙi ba tare da wani dalili ba bi an ahzulau to waɗannan ba zan ba su nasara ba zan zama da su in hana su gane gaskiya fala yatafakkaruna fiha ba za su iya ma tunani akan lamarin gaskiya ba balle su karba to sai shehu ya kawo ta wani bayani shehu ka lamma kala bi jiddin wacce hali yace da mai fassara yace a yi riko da wannan sako bi jiddin wacce hali da gaske da kuma kokari duna tarakin ba tare da sakaci ba wa kaslin da kasala to alinna ta nan ne ce wace za mu gane cewa tunda ana magana ya assalam a cikin wannan aya da muka gabata kamar da muka yi fasara akwai inda yake min kulli shay'in mawqizatan wa tafsilan li kulli shay'in yace fa kun hadu wani a riki wannan sakon da duk wani to sai mai fassara yake bijincin wani jihadin a riƙe da gaske da kuma ƙoƙari to sai shehu ke ce duk da mai fassara ya yi bayanin cewa za a riƙa da gaske kuma da ƙoƙari ba kar a yi amfani da sakaci da kasara ya ce to anan za ka gane cewa alimna annan ilma nan ya kamata mu gane cewa harkan ilimi la yati illa lil mujidi ilimi baya samuwa sai ga mai kokari ko malalaci na samun ilimi a'a sawabun kasir aw wahid ilimin wanda zaka nema da kokarin ka ne ko kuma na wahadi kyauta daga Allah in Allah ne ma zai baka ilimi yanzu lokacin da Allah ya baiwa ya kawo annabi Muhammadu wahayi ai babu wani wani abu daga Allah na ilimi fiye da wannan amma me ya faru sai da aka nuna masa cewa ilimi baya samuwa da sauki tun da mala'ika Jibril da yake masa ya karatu yace ma ana da kayan da ya faru kamo ke yi gudu na masa yake a tsakanin kama da Allah don ka nuna ne ilimi da gaske ake yi annabi Musa da aka ce ya je kadir rage koyo ilimi bai wahala ba sai da ya wahala wani gurin ya yi tambayar ma a masa tsawa kuma cewa kar ka sake irin wannan tambayar amma tun da ilimi ne ya bi da yana tambaya to saboda haka shi ne cewa yake cewa tun da aka ce duk wani ka riƙa da ƙarfi to shi da yace bi jiddin wani hali to tun da ya magana jiddu da ijtihad a yi da gaske kuma a yi gwagwarmaya ba tare da kasala ba yace to a nan ne za mu gane cewa ilimi baya zuwa ga mutum sai ka yi da gaske kuma ka yi ƙoƙari a ciki bi mashakkatin sai ka sha wahala duk yadda ilimin ko a gidan ku ne ko babanka ne ke koya maka ilimin yayye ba ka dogo to wala sai ka sha wahala in dai ilimi ne tabi'a ce ta ilimi don a san da haka don kar a ɗauka cewa ilimi da sauki yake samu ilimin nan kuma kowanne ne ba da ilimin addini da na duniya duk gaba ɗaya sai ka sha wahala saboda haka wani mawaki a cikin ta'alimi yana cewa bi kasrin jiddi tun ka sabul ma'ali wa man talaba rula sahirar layali yadda gwargwadon yi da gaske ne da gwargwadon yi da kokari ne ba da kokari sosai duka sabar ma'ali yake samun ɗaukaka ba ka ɗaukaka sai ka yi da gaske kuma ka zage dan ne to ka za ka zama wani in ka ji wani ba banza ba ko a sha ruwa ba in rana sai kwarai da gaske sai an yi da gaske wa man talaba rula wanda kuma yake neman ɗaukaka da girma to tsagiran da ya yi dole har ido bacci ko wanda suke tafiya a jami'a makaranta da sauransu a yanzu in kin za wanda ya ci jarabawansa da kyau to ya yi da gaske ne komai basiransa in bai hada da kokari ba ya ce ne sama sama amma da ya hada da kokari to za ka same shi da kasira kuma kowane ilimi ne duk da ilimi arziki ne saboda haka mawaƙi yake faɗin wannan man arada an yasuda la budda lahu an yabuza duk wanda yake so ya je gona ya girbi to dole ya duka ya noma ko kana iya girbi ba kai duka ba ba kai duka ba kai noma ba sauran masu gonakin da suka yi duka suka suka yi noma sun je ɗiban amfani kai ma ka ɗauki motar ka mota ce ko ka ɗauki giyan da za ka je naurowa ce ka kawo za ka kawo sai ka je ko ciyawa الرجاء ما قارنه العمل بوري shine sai ka hada da aiki ina burin in sami kaza ina burin in sami fasila a makaranta to buri ne ba ma ba ka aiki to wannan sunansa a idan bai hadu da aiki ba idan buri da kwaɗayin zamo abu bai hadu da aiki ba to ana kiransa kumbiya larabawa sun raba abu biyu akwai raja'a akwai ubiya arraja'u shine kana kwaɗayin abu kana aiki kuma ka samu amma burin kawai hakan nan ubiya sunan sa babu aiki amma kana so ka samu abu to saboda haka ba a samun abu sai ka sa kwaɗayin abun kuma ka yi aiki don samun abu saboda haka kowane irin abu ne sawa'un irin ne sawa'un matsayi ne sawa'un ko ma mene ne in kana burin samun abu to ka haɗa abin da aiki wata rana wani daga cikin manyan malamai a garin nan yake suna hira da maulana da lokacin kyau da jari na zangon bari bari a kano allah ya masa rasuwa to suke gida da ce kun san a cikin da'irar mutum da rinka tijaniya kyau da jari na zangon bari bari ya yi rushe irin na nunawa to a lokacin su maulana ce su suke bin su a baya yake cewa wa abokin nasa wanda ya rasu yake gaya masa cewa wallahi ko nake nema in yi irin abin da shehu tijjani yake ya ce masa ai kai din nan fiye da haka ma za ka yi kuma amma muka kalle shi wallahi duk abin da ya bai yi da wasa ba tun yana samantaka ya zama kwari to har ya zama yadda yake din nan mai shekara ɗari ba kaɗan kuna jin wuyar da yake jiki na ciwo shi ya sani amma ko ko ba sani ba don wanda wanda ya je mana zai ce garau ba komai amma shi ne wata ran yana faɗin cewa to dai ala kulli halin wannan yana gaya mana cewa ba a samun matsayi sai tare da kokari saboda haka la budda min al-jidd wal ijtihad babu matsawa idan mutum zai nemi abu ya samu musamman ilimi sai ya yi da gaske kuma yi kokari sa'asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighayri al-haq wa in yaraw kulla ayatin waɗanda aka tuyar da su bisa ganin daman Allah ba su ga gaskiya ba kuma suka zama masu girman kai aka ce su ne za a juyar da su ba za su karɓi waɗannan ayoyi wanda aka zo da su daga Allah ba to me alamar su Allah yake wa in yaraw kullu ayatin kowace aya suka ganta ta Allah aka musu bayani la yuminu bi hadrat imani ba kaga irin ayoyin da Annabi Musa ya zo ya rika nuna wa mutanensa ɗaya bayan ɗaya sai su ce a'a wannan ai sihiri ne kuma in suka shiga bala'i wata ayar ta zo ta jarraba sai su koma ba ga Annabi Musa su roƙo su ce haka yayi za su yi imani amma in an yaye sai su koma ga kan gaburci ke dama al'adar zamani ne haka abu ne ke zuwa la yara wa in yarau kullu ayatin la yuzinu biha wa in yarau sabila rushdi in aka yi musu wa'azi aka nuna musu hanya ta shari'a maimakon su imani ai tsarikar rushdi al-huda alladhi ja'a min indillah aka nuna musu shari'ar da ta zo daga Allah la yattakhidhuhu sabila a wajen su ba za su dauke ta akan hanya ce ta daidai ba ba su yadda ba ba za su dauke ta hanya ce ta gaskiya ba wajen su shige ta wa in yarau sabila ghayyi amma in aka nuna musu hanyar bata yattakhidhuhu sabila sai haba wannan ita ce hanya zalika abin da yasa Allah ya yi wa waɗannan mutane ya ce ya musu ya juyar da tunaninsu da hankalinsu bi annahum kazzabu bi ayatina saboda sun karya da ayoyin mu ne wa kanu an hababili suka zamo da kanannu ga barin ayoyin na والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة هل أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون
Allah subhanahu wa ta'ala yake wallazina kazzabu bi ayatina wa annabu suka karyata ayoyinmu wa liqa'il akhirati kuma suka karyata gamuwa da ranar gamuwa da Allah suka ce babu duk wanda ya mutu ya wuce kenan ba wani abu la ba aka wala ba, babu dace ba wani misali rayuwar duniya aka gama an gama kenan to waɗannan waɗanda suka karya ta ayoyin Allah suka karya ta ranar gamuwa da Allah haɗe tsat a amanu waɗannan ayyukan su gaba ɗaya sun rushe ba ku lada a cikin ma an da rufin duniya duk abin da kuka aikata shi a nan duniya min kai na alheri kasilar da rahimi kamar sadar da zumunta da za su samu lada da yawa amma babu wa sadakatin da yawan sadakoki da taimako da suka yi da za su samu lada da yawa amma babu fala sawaba lahu fi ba su da tsada a cikin duk waɗannan ayyuka saboda li adabi tarki sharadin da samun lada shi ne da imani da aiki sharaɗin karɓar aiki imani a ce an karɓi aiki a baka lada kuma sai ka yi aiki saboda haka babu sharaɗi na ba da lada sharaɗin ba da lada shi ne aiki sharaɗin karɓar aikin kuma shi ne imani waɗannan abubuwa sai sun faru ma amilu fi duniya min khairin na hadin da zauna to irin waɗannan mutane shin kana tsammanin akwai wani sakamako da za a yi musu ai babu wani sakamako na kinki illa ma kano ya amalu sai sakamakon abin da suka aikata to a nan duniya kuma mummuna aiki da suka yi saboda haka lahira ma mummunan sakamako za su samu karshe a gidan da su da Allah ka kiyaye mu albarkar annabi Muhammad
واتخذ قوم موسى من بعده لحلمهم عيلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين
Na'am, mun gaya muku ne a baya, lokacin da annabi Musa ya shirya zai je ganawa da Allah, ya ɗauki karajiya mutum saba'in waɗanda suka raga shi, ya bar saura a baya, tare da gajeri tare da annabi Harun shi ne khalifarsa a cikin mutanen. To al'adar bai hude ko mutum ne. bayan da annabi Musa ya wuce ya dace ya je ganawa da Allah zai karbo sako shine Allah ke ba mu labari a nan cewa wanda kaza kawo Musa min ba'di annabi Musa bayan sa mutanen sa sai suka riki ai min ba'di da hadihi ila munaja bayan da ya dace ya tafi wajen ganawa da Allah sai suka riki ne min hulihim suka yi amfani da kayan adam da matan banu Isra'ila suka kalli aro wai za su je wuce. Dama abin ya faru ne kusa da da kauran da annabi Musa zai yi da banu Isra'ila za su gudu za su bar gari. To lokacin to kafin haka dama sun kalli kayan ado kayan zinariya da azurfa na wuya da na hannu da na kafa kasan adon kenan da. Dukkan su kayan zinariya ne. to sun tafi a sun dawo kafin su mayar mutu sai aka yi wannan fitan hijira za a koma ta lokacin da aka tsallake kogin nan ba a hanya ba ne aka yi maganar ganawa da Allah to a wannan tafiya shi ne Allah yake ba da labarin wani abu da ya faru wata kafa kaunin Musa mutanen annabi Musa min ba'di bayan tafiyarsa sai suka yi amfani da zikrin kayan adon da matan su suka hara a wajen kyakkyawa mutanen Fir'auna Allah zai yi sa'aro min aure Fir'auna kayan ado wanda ake sawa wanda banu Isra'il suka karka ado daga matan mutanen Fir'auna me yasa suka karɓi wannan adon bi illati urdi saboda dalilin wai sun je buki ne mutanen Fir'auna su ne masu arziki a lokacin su ne abin gani tunda mai gidansu shine mai mulki don haka ko da buki ko wani abu matan balo isra'ila za su tafi in suna so su burge to sai sun je gidan kibtawa sun karbi aro to wannan din ne aka ce dalilin karɓar wannan kayan saboda dalilin zuwa buki ne fafake in dawo sai abin da ci gaba da zama a hannunsu tunda ba su samu sun mayar ba. To me suka yi da kayan adon shi ne ijilan sai suka mai da kayan adon suka kera duk suka haɗa waje ɗaya suka kera kan mariki da wannan kayan adon. Kaga ai an sami Allah ba ma na itace ba wannan kan ma na zinariya ne. To ma ba bari ka ji wannan Allah da suka nema a yi musu. Ijilan sa ga hulahu min ustamiri samiri motar samiri shi ya kera musu wannan kamarikin da wannan kayan adon da ya karɓa wajen matan banu isra'ila ya ya mai da shi ya zamo jasadan wani halitta mai nama da kuma jini da wannan kayan adam da wannan zinariya kafiri ya kera ya mai da shi kan malaki kuma ga jiki har da jini kuma bayan wannan ma lahu kuwaro aka je yana sauki irin na dan malaki kamar dan malaki to ai ka ga dama allolin da suke bauta musu ma itace ne ko motsi ma ba murya to ga wani mai murya lahu kuwaro lahu sautu yusma sauti ana jin sa irin na dan baraki idan aka dora akan da kan generator in dai tana da kyau to ko an kawo nefan ayi hakuri Allah yana gaya mana bayan tafiya a cikin kuka mutanen su suka yi amfani da kayan ado kayan zinariya da azurfa wanda suka karba daga wajen matan fir'auna ai matan bani isra'ila wanda su ma aro suka yi aka kera musu dan malaki ijilan da jasadan ga shi da jiki ga shi da hokuwarun har ma yana da sauki in kalaba kazalika abin da ya sa wannan kayan adam da aka kera dan malaki da shi ya jure ya zama haka إن كلام كذلك يوحي التراب الذي أخذه من حاله فلس جبريل أن كير لما لدي kuma dai na murya yana motsi me yasa ya zama haka to shi ne yau yake bayanin cewa abin da ya faru shi ne an sanya wani turbaya ne da aka ɗiba garin ƙasa wanda aka ɗiba daga gurbin Momodo na gurbin Mala'ika Jibril. Mala'ika Jibril yana da doki. Al'adar doki dama akwai halitta guda biyu, an yi halitta ɗaya halittar rayuwa shi ne doki, halittar mutuwa kuma wato rago. to mala'ika jibril yana hawa kan wannan dokin ne mai sifa rayuwa ne saboda haka wannan dokin duk inda ya taka ko me ya taka to abin rayuwa yake to musa musa samiri shi dama an haife shi bai da uba an jefar da shi a daji sai aka ɗauko shi wanda ya rene shi mala'ika jibril ne shi ya rene shi amma duk da haka duk da renon da ya yi bai sa ya mutu ba amma da ya koyi wasu abubuwa saboda tasirin tarayya yana ganin yadda idan mala'ika jibril ya zo da dokin duk inda dokin ya taka to akwai alama rayuwa a gurin ko kasan gurin aka ɗiba aka zuba wa wani abu to zai rayu to don haka sai motsa sani da ya kera kan malaki sai ya nemi gurbin kasan gurbin kwamakan dokin mala'ika jibril da ya zuba a bakin kan malakin sai ya rayu sai zama yana kuka irin na malakin to shi ne shi ke bayani a nan saboda kazalika bi wasu turabin da zai aka zaho min hafiri farar da jibiri sai ya zuba kasar fifalin a bakin tsirarren kafalakin nan fa'in na asarahu alhaya domin gurbin wannan kasan ko gurbin kwamfutar duk akwai alama rayuwa a gurin wa ma yoga mu fi shay'in illa wa'ayya babu wani abin da za a zuba a kai ba sai abin da ya rayu in dai kasan gurbin kwamfutar mala'ika dokin mala'ika ta ce kana bano isra'il shehu ya ce bano isra'il sun kasance la yamlaku da shay'an matalauta ne ba su da komai na dukiya a gidansu wa kanu idza waqa lahum aqut duk lokacin da suka zama suna da wani buki su banu isra'ila yasta'aru min al-kibti sukan nemi kayan aro a wajen kibdawa sukan nemi kayan aron alwali wato da kayan aro irin na sarka da ɗan kunne da sauransu da kuma kayan ado kamar zanuwa sun suka je su a ranaye a wajen matan kyakkyawa wasu aro min mulimin kyakki sai suka je suka yi aro daga kayan ado na kyakkyawa li'urfin kana biyu wasu aro min mulimin kyakki matan banu isra'ila sai suka nemi kayan aro kayan ado daga kayan ado na kyakkyawa likursin kada biyu saboda suna da wata hidimar buki falan ma maza al'urdu da aka yi gama hidimar buki a halakan lawon shirka bayan haka kuma kamar da kuka ji a tarihi shi ne banu isra'ila sun tsallake kogi da su da annabi musa kyaftawa suka zo suka halaka a ruwa ga shi dama kayan adonsu na hannun kabaru isra'ila to gani mata ta muke nan to shi ne abin da ya faru ko ba ke ruhi shi a yi kayan adon sai su gaba da zama a hannun banu isra'ila fadan ma da haba musa ila da ya gaji yayin da annabi musa ya je wajen ganawa da allah ya asabiri Musa sabiri sai ya zo ya tadda don matan da suke cikin wannan taron jama'a. Wa kana mawlura shi Musa sabiri dama an haife shi waladun binzina ko wani da binzina an haife shi ne ta fuskar da na bai da uba shi Musa sabiri. Fakafat ummuhu min an yu'ayyiruwa an an yu'ayyiruwa wata sai sai da ji tsoron kar a yi mata dariya a aibata ta cewa ta samu ta ce ki fa za a barci ni kiran baladi sai ta tafi da shi dokan daji wa alƙasu fi mafazati ta ce ba shi a kogumin daji ko ne ne tafiyar ta yan kwa ku ruwa ku gani dajin ta yadda iyaye suka haifi ɗaya suke jin dajin su amma an ga fuskar halal amma an ga mummuna fuska ne baka duba ka gani irin wahalar da ta sha ta gwammace da wata ta je ma ta je ma ta shekara a nan daji zuwa gare ta jama'a wannan mummuna aiki ne ya kamata mu kiyaye to saboda haka sai ta tafi da shi ta je mata shi a dokan daji fa arsalallahu jibril to Allah saboda tausayi ne ya aiki mala'ika jibril yurdihu yake yaje ya ci gaba da tayar da wannan jaririn nan da aka je masa shi a dani sai mafadar fasara jibril yurdihu hatta kabira jibril ne ya ci gaba da tayar da shi yana sama masa nono yana baki har musa salihu ya girma ismuhu musa shi ma sunansa musa ne kaji wani iko Allah huwa salihu musa salihu kenan kada ma kabira kada kabira da ya girma tare da cewa renon mala'ika jibril ne amma Allah bai ga dama ba sai ya dace yana kabiri falan ma za ba Musa ila miqati yayin da annabi Musa ya tafi wajen ganawa da Allah nan a da'ilan nisa'i Musa sabiri sai ya zo ya sami mata wa qala lahunna yace wa matan waɗanda suke rike da kayan adon nan yace al-waliy alladhi aqadtunna min al-kitab laysa halalan alaykunna to yanzu ba kayan adon nan da da kuka tarba yanzu ba rike shi a wajen ku ba halal bane yawa kuna rike da zunubi ne a hannu ajma'uhu inni asna'u lakum lakum bihi ma huwa aqau lakum zan tattara duk wannan kayan adon a wajena zan yi muku abin da ya yi muku amfani da wannan kayan adon in ji musa sani فجمعه فصاغه على صورة الإنجيل sai ya kakkarɓo duk hannun matan ya tara waje ɗaya ya ƙera ɗan malaki wa akaba turaban da ya gama ƙera ɗan malakin sifan malaki sosai sai ya ɗebi wannan garin ƙasa min hafin faranta jibiri wanda daman garin ƙasa ne na gurbin kwafaton dokin mala'ika jibiri ya ɗiba sai ya zuba a bakin ɗan malaki jibril kana yarkabu farasal hayati jibril dama shi dokin da yake hawa dokin rayuwa ne dokin da yake hawa kenan inna allaha khalaqal mauta ala surati kabshin Allah da ya halicce mutuwa ya halicce ta ne a bisa sura ko kamanni na rago ita mutuwa ba a sifar rago aka yi ta wal hayatu ala surati farasin rayuwa kuma Allah ya yi ta bisa sifar doki fakana jibril jibril sai ya kasance kullama arada safara duk yayin da yake so zai wata tafiya yarkabul farada doki yake hawa baya hawa ragon yawa doki yake hawa allazi huwa haya dokin nan wanda shi ne kansa shi ne rayuwa nafsul haya hakika ne rayuwa ne wa fahimar samiri samiri tun da ya tashi ne a karkashin renon mala'ika jibril ya fahimci min tarbiyyar jibril a tarbiyyar da mala'ika jibril ya yi masa cewa lahu anna hadha faras min asarihi la yus'alu fi shay'in illa wa sarat fihi hayatu wannan garin kasan kofaton mala'ika jibril ba abin da za a zuba a cikinsa sai ainihin rayuwa ya shiga jikinsa ya riga ya lura da wannan fa akal turaba hafiri zalika faras Musa Samiri da ya kera ɗan maraki sai ya ɗebi garin ƙasa na gurbin kwakwaton wannan doki ne. Falan ma ta da izin da ya kera ɗan marakin da ala hufihi sai ya zuba a bakin ɗan marakin. Fasa da izina da hukuwa. Sai zama ɗan maraki ne rayayye na kuka irin na ɗan maraki. Kama sa na wasu wa ta'ala kamar yadda Allah da kansa ya faɗa. Fakar lahu to mun samiri da ya kera dan maraki ya samu mutanen da dama ba su san Allah ba kuma waɗansu su allolin su dama su san ne ko zuwa su ne to yau ga wani Allah mai jirgin har ma yana mutu yana kuka sai ya ce da su faƙada da haza ilahu kuma ilahu musa to kun gani ba musan ma ba ya manta ne ya shiga da ne wannan ba shi ne Allah na Musa ma Allah kan ba ke nan fadali ya manta ne da bai je ko ina ba wa saru ya'budunahu daga nan suka kama bautan amarani tunda an ce musu Allah ne gashi yana kuka gashi yana jinkiri yana jinki wa yatumuna hawlahu bi raqati suka kewaye shi sai rawa suna ta rawa a kewayen dan marani wa yake wannan magana shehu ibrahim suka yi tarawa suka kewaye dan malaki suna dawa bi suna rawa huwa ibadatu yin hakan shine ibadatu fali hada haruman ra'atu don haka ne rawa ya haramta musamman a wajen dattawa idza kana musa allazi rabbahu jibrilu kafiran hakaza idan musa da jibril ne ya rene shi mala'ika jibril ya rene shi amma ya zama haka ya zama da anan ne kafiri kuma mai jagorancin fadar da mutane wa musan da zai rabbahu fir'aunu nabiya amma musan da ya girma a gidan fir'auna babban kafiri na duniyar nan da ji girmar Allah sai ya zama annabi an mala'ika jibril ba ke yake zuwa da wahayi ya rene wani wani mutum amma mutum ya zama kafiri bisa ganin dama Allah. Amma yau ga wani wani babban kafiri wanda ya taɓa cewa shi ne babban Allah akwai ƙananan alloli a ƙasa da shi wanda su aboka mu to sauran allolin suna ƙasa da shi ana rabu kuma da Allah. Shi ne ya reni Musa na ya zama annabin Allah. Ya zama mursalin haka to alimna annan faza sanan fa za mu gane cewa falala dai da kyauta biyadillah yana hannun Allah ne yawwa sai ka ga inda bai sai ya fita wani abu sai ya maya ya fitar ka ga inda ya fitar kuma ya fita abun sai abun ya fito bai zama yadda ake zamani ba yadda Allah ba ya yi annan fadlan da yadda Allah yake yi mun yaka fadlan tana wajen Allah yana ba da shi kuma ga wanda ya ga dama maka so ya abudu na hadal ilm suka ci gaba da zama bautan wannan dan baraki arba'in da yawa har kwana arba'in kafin annabi Musa ya dawo suna ta aikin banza muddatul arba'in allati qada Musa fil miqat gurgudan kwana arba'in da annabi Musa ya yi a wajen miqatin kwana arba'in ya yi yana tarwa a wajen miqatin yukallimu horon ubangiji sana ta magana da shi yana ba su sabo a gurgudan waɗannan kwanaki su kuma ya abudu na hazar jini a gurgudan wannan kwana arba'in din kuma suka yi suna bautawa kan malaki bi sababi anna lahu jasadan wai ko sun ga gashi yana da jiki lahu kuwaru har ma yana kuka to kuka ne kuka ko ba kuka ba kukarwa sai ma zo da suke wahala kawai don ga jiki ga kuka wai shi ne yasa suka mai da ke hali na a nan ne rau shin Allah ya ce shin su duba wani su gani su gani ba ne menene yake rudin su a cikin kammala yin alam ya rawa annahu la yukallimu ba ba ganin cewa ko magana ma baya muku sai kuka kuma wani abu kai kuka wai shine Allah la yukallimu wa la yahdihi sabila ko ba zai iya nuna muka hanya ta kirki ba fa kaifa yattabi'unahu ila dan menene za su rike shi a matsayin Allah amma ina haka Allah ya ga dama ittaqaduhu suka rike shi a matsayin Allah din wa kanu zalimi suka zama sun zalunci kan bittiqadihi saboda rikin sulhu wannan amare wa ba ku shay'a fi ghairi ma'adihi sun aje ibadar a inda ba da dace ba ya kamata ibadar wa Allah ma shi ya kamata su yi ta sai suka yi ibadar a wajen wanda bai halitti kansa ba balle ya halitti kowa to sai da lawa da akwai tambaya akwai tambaya wani to mun ji ga mana in ka amsa wani yau ce sai mu amsa in ba ta yau ba ce sai gobe wanda ya ga jini a rigarsa bai sani bai ya zalla a rigarsa to idan jinin ɗan kaɗan ne bai wuce gurbin titi ko daro wato asar wato kamar bakin hancin jinya in girman ka bai wuce haka ba to ba kowane hannu yau ba a da tsirin jani an yi sauƙi da kankanin jini wa an da tsarari da jinin kuɗin cizo to saboda haka in kaɗan ne bai ji bayan hancin dinya ba to mahmud ba gobe amma ya ke wanke saboda gaba amma sallar da ya da wannan ba abin da ya ba da sallar ba na to alhamdulillah Allah ya gabata mana kurakuran mu Allah ubangiji ya karbi ibadun mu Allah ubangiji ya karbi azumin mu Allah ubangiji ya karbi addu'o'in mu Allah ya sa kasar mu ta zauna lafiya masu rikin kasar mu da sharri Allah ya rike hannayen Allah ya mai da sharrin su a kan har yanzu dai suna da tsaro ko gare mu baki daya kasar nan tamu tana buƙatar addu'a idan aka lura da bala'o'i da ke faruwa a wasu jihohi kuma wasu mutane ne ke kulla ta daga ciki suna haɗa waɗansu ma har daga waje kuma waɗansu har daga ciki in ma a kulla daga ciki a nemi mataimaka a waje ko a kulla daga waje a turo ciki a nemi masu aiwatarwa duk wannan yana faruwa to mu bayan Allah ne mu ba mu san sharri ba alheri muka sani saboda haka maganin abu mu ci gaba da addu'a kowane ɗaya ya ɗauka addu'a kamar yana yi ne wa kansa saboda wannan tsaka namu wallahi ne da gaske a wannan mata mu yi addu'a mu roƙi Allah dukkan sharri Allah ya kaɗe sharri a wannan ƙasa Allah ya rike hannun matasanta, Allah ya sa a gano su, kuma Allah ya mana maganin su, Allah ya haraka su, albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. Kada a manta ina jira a yi addu'a, a yi wa kasar na addu'a, kar ka jira sai an ce ka yi addu'a. Sai kasar ta ga zauna lafiya, garin ba zai zauna lafiya sai jihar ba za ta zauna lafiya sai jihar ba za ta zauna lafiya garin ba zai zauna lafiya sai garin ku ya zauna lafiya unguwar ku za ta zauna lafiya sai unguwar ku ta zauna lafiya gidan zai zauna lafiya sai gidan ku ya zauna lafiya kai din nan za ka zauna lafiya to saboda haka ya kamata mu yi wa kasar addu'a mu yi da gaske yawwa mai da gaske duk gwargwaron abin da ka sani na addu'a ta roƙi Allah musamman a wannan wata na karɓar addu'a mu yi ta addu'a su ma shugabannin ba wa muna yi domin su bane don kanmu ne wataƙila albarkacin mu su samu albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المولد والخاتم لما سبق كانت الحق بالحق ولا لي لا تبارك المشركين وعلى اله حق تبعه وبلاد الاسد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين